إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مدل له ومن يدلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد السلام عليكم يا جماعة المسلمين gashi Allah subhanahu wa ta'ala ya ba mu ikon haduwa a markazu ahalu sunna wal jama'a wanda ke angulkar kada a birnin da magaram jamhuriyar Nijar yau muna biyar shidda ga wata na rajab hijira shekarar dubu da ɗari hudu da arba'in daidai wanda ya dace da sha uku ga wata na uku shekara dubu biyu da goma sha tara yau insha Allah za mu ci gaba da karatun littafi na motsa imam malik yau insha Allah za mu yi darasi na biyar yau darasi na biyar ne insha Allah za mu yi a kan magbabe na hana sallah da garjin rana suna ga shi ne muka cikin shi ko annahu ana salati bil hajra ana sallah da garjin rana yanda zahir rana lokacin da ya tsananta ina ga za mu tashi رواية حدثنا مالك عن عبد الله بن يزيد كو مولى الأسود shi za mu tashi insha Allah to mai karshen karatunmu dai bayani na cewa rana kai wuta ta yi jaje ko ta yi kuka ga Allah subhanahu wa ta'ala na shashen na cin shashe dalilin haka Allah ya ba ta damar lunwashi a shekara sau biyu lunwashi guda a cikin sanyi lunwashi guda a cikin zahi wanda suna cewa na sanyi shine jaura da tsananin sanyi bishin ta jaura a hausa kuma na tsakar zahi wannan bala'in zahi da yake yawa shine lunwashinta to dalilan wannan abin ne magana ta zo ta sanya sallah a wannan lokaci وحدثنا مالك عن عبد الله بن يزيد مولى الأسود بن سفيان عن أبي سلمة بن عبد الرحمن وعن محمد بن عبد الرحمن بن ثوبان عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا اشتد الحر فأبردوا عنه سلاة فإن شدة الحر من فيه جهنم وذكر أن النار اشتقت إلى ربها فأذن لها في كل عام بنفسين نفس في الشتاء ونفس في الصيف abin da yake da ruwayar wadda cewa manzan Allah sallallahu Alaihi wasallam ya ce iza shitadda al-har fa'abiridu an sala idan zahi ya yi tsanani ku sanya ya a wajen yin sallah فإن شدة الحر من فحي جهنم دن تنن زاهي يا دغ لونهاشين جهنم النبي صلى الله عليه وسلم وذكر يا باس يا أنبتن musu cewa أن النار اشتقت إلى ربها abin da ya kawo haka kenan tai ake jin ake mana jahannaman tai lunwashi ita wuta ce tai jaje ga Allah na can ba bayani ya gabata ya kulu akala ba'duha ba'da sai ya rabbi akala ba'di ba'da ya Allah shashe na na cin shashe shi na gabata to ne yace wa zaka ya ba labarin annan nar wuta ishtakat ila rabbiya ta yaje shi mata kara zuwa ga Allah ubangijinta kan yanda zahiya mata yawa فأذن لها في كل عام بنفسين سي الله سبحانه وتعالى يبات أذن لنواشي أدكا شكرا أكبات أنت لنواشي بيو shi ne ce nafsin fi shita da lanwashi a cikin sanyi wa nafsin fi saif da lanwashi a cikin zanyi mu je makanta ruwa ya yi da bayanan ƙarshe sai hadisi na gaba wa haddasa ne an malik an abin zinad an al'araj an abi huraira أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا اشتد الحر فأبردوا عن الصلاة فإن شدة الحر من فحي جهنم cewa dai maganar da muke jaddadawa dai maimaitawa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce idan zahiye tsanani ku sanya ya a wajen sallah cewa tsananin zahi iya daga lunhoshin jahannama yan wa kenan anan idan mun diba kenan iya buƙatar wani lokaci sallah a jata magana kenan kuran ba ta ɗaukan wani tawili zahirinta haka ne kuran a ja lokacin azuwa zahi ya rage ƙarye biyu ne in ma hudu ne dai da wancan ba ruwan ba ruwan da lokaci yar shi dai a jata ma'ana a ɗaga lokacin da ake yin ta'ada a ɗan ƙara lokaci zahi ya rage duk da akan samun lokaci ce azuwa tana shiga tun ɗaya da kwata haka da ishirin da wani ɗozu ɗauka yake a ɗaya ne take shiga kenan daga ɗaya za mu ƙara a'a tun daga shigarta za a yi magana ƙari inda mahiya wani lokaci su biya ma janta na ake ma ake kasa ɗayan ma ta jima da shiga tun da kwata wani lokaci ta shiga sha biyu da kwata wani lokaci ta shiga wani lokaci da ishirin sha biyu da kwata da ishirin sha biyu da kwata sha biyu da ishirin lokaci ibaban kan da gani kenan dai a takaice a ƙara mata lokaci akan nada zahiyar rage shine wannan bayanin dan ba mu bayani kan muratayu da lokaci kaza mantar mu muke ɗaukar da mu yake da ta yanzu lokacin salam ya kamata mu yi shi ƙarfe ɗaya ɗaya da rabi sha biyu da rabi sha biyu da ishirin amma ba mu muke ba mantar ba ma'ana kuran biyu ko ɗaya kenan ya dace da lokacin zuwa lokaci a rinka canza abun kuma yadda duk in ka dauki wata kalandare ta lokacin sai zaka samu kowane lokaci a rabe kowane lokaci a canje ki kowane lokaci kullun canzawa abun canzawa ki kullun canzawa ki ba a fika san abun a wuri guda kullun kullun a wuri guda shine matsala gaskiya magana Allah sa gyara kuma akwai maganar matsala ta ladanai da limammai shi ladan iya aiki da shigar lokaci kiran sallah sallah kuma ku lokacin da za ku yi za ku ajiye lokacin sallah amma shi kira iya karantar da lokaci ya shiga wa kina iya bayan kira ɗauki lokaci mai tsawo ko gajere ya dace da aka shi abu amma shi ladan bai aiki wannan magana ce ta sallah amma kiran sallah na ladan shi iya aiki shi sanarwa ce ladan yake shi ladan sanarwa ce an bashi amana ya sanar da ku lokacin sallah kaza ya shiga duk da sau da yawa mu muka ɗauki lokacin sallah mai kiran sallah ba haka bane ba asalin ladan iya sanar da lokacin sallah ya shiga ne misali misali misali a kan sallah misali a zuwa ko bali ma isha misali sau da za a iya janta da yawa amma shi ladan daga lokaci ya yi ta ya kiran sallah kuma ya dace lokacin da aka yi sallah amma ba iya aiki wani bai lokacin da muke sallar isha kaza ne shi za mu kira sallah kuma sai kana azhar misali kare daya eh zai sallah zai kira ku ba kwata ba haka bane ba shi sanarwa ce lokaci ya shiga ba da muna sallah kare daya ba sai kira sallah mu daya ba kwata daya ba biyar ba haka bane gaskiya magana aikin ladan sanarwa ce lokacin sallah yayi kuma ya dace fitowar liman korin da aka aje lokacin sallah kuma daban ba tare ba sai النهي عن دخول المسجد بريح الصوم بريح الصوم وتقدئة الفم maganar hana shiga masallaci da warin tawarnuwa kuma da hana rihe baki a sallah حدثني يحيى عن مالك عن ابن شهاب عن سعيد بن مسيب أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من أكل من هذه الشجرة فلا يقرب مساجدنا يؤذينا بريح الثم رواية زمغا الظاهري حديثي مرسل amma akwai hanya daban wanda malamai sun tabbatar da ita kamar na ce muku cikin karatun insha Allah za mu ka dokan mana matsayin hadisi darajar hadisi hadisin ya inganta amma a nan iya cikin hadisin mursal don ta kasar da sayar ibn musayyib shi kuma tabi'i ne kuma ya ce manzon Allah ya ce kina akwai matsala to amma hanyoyi hatta daga imam muslim akwai ruwa ta ta hanyoyi da yawa wanda ya tabbata hadisin daga zuwa ga abu huraira ne zuwa ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kina hadisin da ya tabbata duk da anan ya zama musulun masa yin hadisi ne kenan anan abin da yake bar labari cewa don ruwaya irin wannan kuma ta zo a ruwaya a bukari cikin sai musulun wannan magana ta zo ta magana ta abin zami masha Allah ya ce manzala sallallahu alaihi ya ce man akala min hadhihi shajara duk wanda ya ci daga wannan itaciya mana a son ta hornuwa fala ya ƙaru masajidana kar ma ya kusanci masallacinmu inda muke sallah kaji ya ce wata ruwaya duk da nan bai kata ke nan iya cikin abin da muke ɗoka duk abu mai wari kadda ka je masallaci da shi wata ruwa ta musulun muzan sarasa iya cewa man akala albasal wasu wal kuras falaka abin masajida na in kawo masajida na ruwa ta musaka ruwaya duk wanda ya ci albasa ko ta hornuwa ko ko albasa kwadi shine alkuras albasa kwadi mata da wari duk wanda ya ci su kai shi kan ma shi kusa masallacin mu ka kenan nan ta hornuwa nan ta zo amma lafazi da dama ruwa a bukhari aka cikin sai musulun wani wani abu daban ya zo bayan ta hornuwa bayan ta hornuwa albasa ma tana ciki haka albasa kwadi nan daga nan malamai ke cewa duk abu mai wari a jumulce duk abu da za ka cutar da mutane kakka zo masallaci da shi nan duk da cewa an samu annan salama aikace annan salama salama in aka samu ina ga umar ne ma aka samu mutane wanda ji albasa in umar ne ce ku gashi shan baki an huda ga shan baki an huda ka daga kusan baka ababaran gaba cikin na ba masallaci an ga can kusan baki kusan makwatte can kai ne da mu da annabi ta yi kai kusanci halaka da bana masajida na kai ma yanzu kusa sai umar yake sa kai mutun can ne sa aka same aka same kace albasa kenan anan don za shi masallaci wata ruwa ya ta filmi ta annabi tabakhin in har za ka ci albasa wata wannan to kan hausu kenan ana kashe warin su da dahuwa na ana magana danyen tahornuwa danyen albasa su ne suke da illa suke da wari mai cutar da mutane kwarai wannan sarata muke cewa kan ku cutar da mu da wannan abin shirfaita fa innal mala'ikata ta ta'azza mimma ta'azza minhum bani adam na ga kura da kusa muslim manzo da yau maganar kada ku zo mana masallaci da wannan warin wannan itaciya yace saboda mala'iku ma suna cutuwa da dukkan abin da dan adam ke tuwa da shi kenan wanda ya zo masallaci da mai wari ya cutar da iyan adam ya cutar da mala'iku har mala'iku ya cuce su shine matsala kenan mutum ya kauce mu haka karkashin wannan malamai ke kawo magana taba warin taba kowa duk bishin taba zai ga jin damuwa idan kana warin taba kusan shi wannan mu bar magana man harin haramcinta a zawwa a yanzu wannan itaciya hatta kai suka ce yaro da annabi a khaibar yawo da magana suka ce cike hurmar rasulullah kenan haramun ce har ta haramta haramta ce a rasulullah ta haramta kenan rasulullah annabi ce a bana haramta halak annabi bana haramta halak haka ba bana haramta haram yace wannan ita ce ba haram bace ba amma zawwa masallaci da ita na kana kaga anan idan ya zamanto abin da yake halaka ma ko halaka ma an halatta cin itaciyar amma ka ce haramu ne ka zo masallaci da shi to na ga dama abin ba halaka bane ba irin misali taba ka ga magana biyu ce ba kenan duk ka tawilin kan taba ka tsaya can tawilin kana duk da kana ta mako to dai zawwa masallaci ko da halakci haramu ne ka shata ka zo masallaci dan kowa san abin zai damu ne bai sha yan wadin da mas'ala ce mun san dai ta nan wani wa abin dai cutar da mutane da mala'iku don wa ina ga wanda suke manta da wannan ladabi na musulunci wanda ba sa wanke bakinsu eh wani da zaka sauwa a wani wuri da wani gaji in yi bugowar bakin kamar ka tashi Allah Allah ba sanan ne akwai da ruwansu da mun san sunna ta annabi sallama Aisha take cewa idan annabi shogi aka tambaye Aisha idan manzo Allah ya shogi da miki hari ta iya hara aswaki riga shogi gidan shi yau ya hara aswaki sau tsafta da kusanci iyalan kana wari bakin da ya wari kai an ce sunna karshe ma da karshe rayuwar shi har zai bar duniya zai iya magana ina ga dan washe daga abdan cikin dan washe wani abdan ne shigo ya shigo jin shi abdan ne ga dan washe ya shigo jin shi yake ishara aisha ta gano iya san wani aswaki ne bai iya magana ma ta amshi aswakin ta karya ta tamna ta mika mishi ya goga sunna ce wa magana cewa Allah annabi yace ina aswaki har ya tsora hakorin shi zubi nake yawan aswaki annabi aswaki ke ba san warin baki sai ka saka idan ka sahu guda ko sujada da wanda ke warin baki abin ya da mai ka Allah ya wuri kamar ka tashi ka kanka ko ka sai wuri to kenan kaga laifi ne bai dace ba kai musulmi ka zanta cikin kazami ka wanke bakinka da aswaki ba za ka ya cikin manzo Allah ka ce an ba dan ba kai tilsa ma duma ta zama dole da musu umarnin aswaki a kowace sallah annabi yayi kware yan wa yayi magana da yawa kan aswaki ya ga da bashi muhimmanci kuma abu ne mai cutar da mutane ka cutar da iyalanka iya mata ka bata magana ba kai kun ta kawo da kai to haka shi ma bukin zaman hidin iyalika ikon kawo daga iyalika amma ka cuci kina kamata ka sai mu zaman tuma tsafta wajen wannan kuma ga hakorin ka ma zai kwari amma idan guba ta yawa cikin hakorin kenan kaga akwai matsala zai sakin zubewa Allah tamke mu kenan a wannan ruwaya cewa man akala min hadhihi shajara duk wanda ya ci daga wannan itaciya fala ya ƙarubu masajina kai ya kusanci masallatayyan da muke sallah yu'zina bi rihsum dan iya cutar da mu da warin tafarnuwa nan kalmar ruwaya masjidana maka masajidana na kuma suka tawilin a wannan ai sai an harami ne annabi ta ta duka masallatayin dan ka ba magana a nan mutum masajidana kenan duka ba ya harami da kuma suka tawilin a wannan harami ne ko ina ne sai حديثي نقبة وحدثني عن مالك عن عبد الرحمن بن مجبر أنه كان يرى سالم بن عبد الله إذا رأى الإنسان يغطي فاه وهو يسلي جبد الثوب عن فيه جبدا شديدا حتى ينزعه عن فيه أهنا رواية حديث صحيح حديث ما مقطوع شوى أبن إياد علاقة تابعي me yake shi salim bin abdullahi bin umar ya ce izara al'insana idan ya ga mutum ya gaɗi fawo iya rihe bakin shi wa huwa yusalli iya sallah irin wani dan sanyi ko dan al'ada bakin shi a rihe in ya gani jabata sau ya kama tuwa da huzge jabata shi huzge yawan ƙarfi ya warce hatta yanzu ahu an fi sai ya hudda wani bakin daga bakinka ne tsanta wannan ruwaya ce hadisi makutu amma akwai ruwaya hadisi wanda yake marfu'i kuma sahihi hadisi hasan cikin sunan abi dawud haka sun sunan tirmidhi haka ibnu majah na lafazin hadisin annabi sallama na an sallama fi salati wa an qad yajru fa ma'ana lafazin hadisin annabi sallallahu alaihi ya hana na asadal sakin tuwa kasa ba na sakin hannu ba sadal asadal ma'ana sakin tuwa kasa da wuce iyaka duka huce iyaka ta tuwa ya ce kuma ya hana wa an yi gatsiyar fahu ya hana mutum ya rihe baki shi a cikin sallah kenan mutum ko sanyi ne ko al'adar ka ce in ka zo sallah ya kame doshi ƙasa ƙasan gemunka in ka ƙare mai da kayanka shi ne kwarar amma ba a yi annabi ya hana shi kuma nan kama ke ya wuzge maka maka nan ya rigima kaga saboda ya koyi wa shiga ne kawai ta bayani ya kai mana siya a hankali sai al'amalu fil wudu nan kuma zai magana abin da yake da alaka na arwalla ko yanda ake arwalla wannan ruwaya bayan imam malik ya zo da wannan ruwaya haka imam al-bukhari haka imam muslim kina da kun bayan haka da ya zo ta hanyar da yawa hadis kenan dai ba magana dama inganci dai ƙolol wajen inganci kenan حدثني يحيى عن مالك عن عمرو بن يحيى المازني عن أبيه أنه قال لعبد الله بن زيد بن عاصم هو جد عمرو بن يحيى المازني وكان من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم هل تستطيع أن تريني كيف كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يتوضأ فقال عبد الله بن زيد بن عاصم نعم abin da yi wa kana malik ya samu magana daga amur bin yahaya shi kuma daga baban shi kakan amur abdullahi bin zaid sahabi ne sai shi baban amur bin ya ce ma baban nashi abdullahi bin zaid ka iya shi sahabi ne hal tastati za ka iya an turiya ni ka gwada mini kaifa kana so zama tawada ya manzan Allah ke arwala ka ya gwada mini ya manzan Allah ke arwala dan shi ya gani kan a gaban shi faqala abdullah bin zaid bin asim na shi kware zan gwada maka an su sahabbai a wancan zamani yanda suke koyi ibada cikin sauki suke koyata idan mutum ya zo tambaya arwala ko sallah ko taimama ba mai dogon dogon karatu zo ga da ake da kurin zo ga na tsaya kurin haka manzo Allah ke ko annabi ya hawo minbari ko sallah ya hawo da hawo ga ya hawo minbari sama ko ya gani shi yayi kabara daga hannu yayi yayi daga rike hannu yayi kula kallo in zai sujada dole ya baya baya ya sarka kasan minbari yayi sujada ya taso koma haka yake ko sallah pratik a aikace ya yi sauki kowa ya gane ba ya malamin ilimi ne ba ba ya mai hadda ba kana gari idan gaba maka ga nakin ta sai suke da fiki mai sauki a aikata ake ma abu kowa kun duka kenan kowa doka ya ga ina manzo da ke alwala amma zai mutum wanda ya shige karantarwa ya mutum ya fahimci addini ya zo janka ustaz alhamdulillah ma to ya sa akwai akwai ma alwala kada akwai mai littafi ko tabulo ka koya mai abata ta ya koyi abata ta ya koyi farilla farillan sallah guda bakwai ne sunnoni ku za ka zane musabai ya ta hayar shekara iya yi biki ƙarfi ba Allah ya shekara wani Allah bi gane ba ya ga mai farillai sunna musabi amma kurin a cikin sauki zo ne ka ga yadda zan yi aula kai maka haka kurin kurin ka ɗauko ruwa kai maka kamar da zamu gani anan haka suke yace izin mu da muka kaga ba bi mai dogon gardu ba kurin fada'a bi wadu'i e yasa aka kawo wadu bil fataha mana abin yin alwala in yadda mana shi alwudu kenan yin alwala nan sai yasa aka kawo mai alwudu abin yin alwala me abin yin alwala me abin yin alwala sani ruwa ne sani shi ba ka ɗauka ruwa ne ruwa shi ne abin alwala eh ruwa ya dauko a so ya a kasa kowa sahabi ana kuna daukowa ce yace yasa aka kai mai abin arwalla fa afaraga ala yadihi ya dauko ruwa ya zuba a hannun shi fa ghasala yadayhi ya wanke hannuwan shi biyu marratain mata su biyu hannu biyu ya wanke nan kenan bakin wuyan bakin ku'i biyu biyu ثم تمضى مضى واستنثر ثلاثه kuma ya kurkura ya yatar ya ce ba wasu shaka ba ya ce wastansar istinsar shi ne yatarwa nan akwai hikima ta takaita magana an taba yatar ba shaka ba jimla da ƙarfi balaga ta abu a takaita ba san da duwan da shaka duwan da yatar ya shaka amma na ya shaka bai yatar ba amma kalmar daya mai fa'idatar da kai duka bin sun kana sun mata mata mata wastansar ya kurkura baki ya shaƙa ya hayatar musan kenan ya shaƙa ya hayatar talata su uku nan za mu ga da bayan da ake ɗauko wala ɗauko kurkura a zubda ya ce haka ya su uku sun magasala waje hau talata kuma ya wanke huskar shi ita ma su uku sun magasala ya dai marratain marratain ila murfaƙain ya wanke hannu sau biyu biyu zuwa mirfaƙi zuwa gwiwar hannu summa masahar asahu dai kuma ya shahi kanshi da hannuwan shi guda biyu fa aqbala bihima wa adbar yayi gaba da su yayi baya ne ya ne gaba da baya nan kamar wannan wurin suna suna cewa nan ma'ana aqbal kenan daga nan baya da ma'ana nan yayi baya da su zuwa keya nan kenan shi nan kenan yayi daga nan gaba yayi haka da su kuma ya maido su wasu na ce a wannan kalma ta wawu babu tartibi kanta Kur'an na karantar da kai ya yi gaba da baya da hannun shi Kur'an kenan ka ɗauki zahir magana kenan kana he da ya baya kuma ya haka dan ka a tawi na haka barkin shi da alaƙa almuhimmu dai kwasa na kyar walla ana haka ne aje da hannu kuma a maido bada bi muqaddim ra'sihi kaji ya ma gargwar kenan ya fara daga gaban kanshi dan ɗauke shi ba ya tafi haka ba daga ɗauka haka ya faru eh da ya gaba eh baya sai mai ma gwari ya fara shawal daga gaban kanshi thumma zahaba bihi ma ila qafahu kuma ya tahi da hannuwan nashi zuwa ƙeyeshi zuwa ƙeya thumma raddahuma kuma ya maido bayan kasa ƙeya kuma ya maido hannuwa hatta raja ila al-makan alladhi bada'a minhu har ya mai da hannun shi ta wurin da ya fara sun makasalar jilai kuma sai ya wanke hannu kawahun shi guda biyu a nan za mu ga aikin arwalla amma a nan ga a zahiri cewa an yi arwalla wani wuri sau biyu wani wuri sau ko? wani wuri ya ga hannuwa sau biyu biyu wasu ka sau uku wannan abinda ba da karkashin wanda akwai ruwa irin wanda dama ba ɗaya ba a sauran wurare sun inganta iya karantar da mu ya halitta a yi haka ya halitta ka wanke hannu sau biyu ka wanke huska sau uku ya halitta kishiyar haka ka wanke hannu sau uku ka wanke huska sau biyu kenan nan babu matsala kan canza yawan wankewa daga wuri zuwa wuri duk da mun san asali arwalla ya zo a sunna bayani tabbatacce ta yi marra marra a nanu annabi sallallahu ya gwada masa sabbin arwalla ya musu arwalla ɗaya ɗaya yace wannan tayi a sallah yayi biyu biyu yace wannan tayi ya uku uku amma ce fa man zada ala hada wanda ya ƙara akan uku ya sa amma ban kasan sallallahu alaihi wasallam kenan annabi daga uku ne ya hana ɗaya tayi biyu tayi uku tayi iyaka ce uku anan duk ina wani kuma an ce magana wankewa ɗaya ta yi kakka ɗauka zuba ruwa ɗaya yakan yi wani zai iya zuba ruwa sau guda amma bai gama gaba ba ba cewa wannan wankewa ɗaya ce da saura kenan zuba wadda wani abu na ce wankewa kurin gama gaba da ruwa ka yi dabara a zuba guda ka gama gaba ka shi kenan ta yi amma idan ba ka yi ba dabara ko rashin sa'a ka zuba ruwa idan ko ina ba ka wanke haka wanke haka ba ciya wannan za ta sallah ko a kafa ko a hannu ko a ina ne sai zuba wadda amma kuma zuba biyu za ka yi ta gama huska ɗaya take yanzu sun shi wankewa ɗaya illa ka yi ɓannar ruwa kuma ka sani ba amma dai ba a wani zuba uku za ka yi ka gama gaba har zai ɗaya ce a sharance ita ce wankewa ɗaya wadda za a yi sallah da ita ba a ce ka yi wankewa uku sai mace ka zuba uku na wata wani abu ne nukta ta mai kyau a rike ta da kyau zubawa ba zubawa uku aka ce ba wankewa uku kuma ce wankewa wankewa da ta gama gaba gaba daya ita ce guda wadda za a yi sallah da ita amma dan ka zuba guda baka gama gaba ba wannan arwala ba a kiran ta arwala na wata ga kyau وحدثني عن مالك عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا تودى أحدكم فليجعل في أنفه ماء ثم لينثر ومن استجمر فليوتر أبونا كيونا رواية باين دي إمام مالك كان رواية haka akwai cikin sai bukhari cikin sai musulun akwai ruwaya nan kina wani wuraren ta zo bayan motsa malam abu hurairah ke bada labarin cewa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce idza tawadda ahadukum idan ɗayan ku zai arwala ko ɗayan ku ya arwala falyaj'al fi anfihi ma'a ya sanya ruwa a hancin shi kenan ya shaka summa liyansir kuma ya hatar da abin da ya shaka magana kenan umarni da shakawa kuma a hatar wa man istajmar wanda zai istijmar istijmar shine tsarkin fogi ka je ka yi bayan gari ka yi aiki da dutse ko wutsari dutse kurum wani iya cikin bin shari'a ko shari'anta ba a musulunci a wannan in ka takadi ba a to aka ce an goge ai akwai warware ko wanda biri kaza don manaka bane ba amma sauki ne kana da dama ga ruwan ka je ka aiki da shi da kan akwai ruwa ya tabbata annabi sallallahu alaihi wasallam sun wuta da shi da anas bin malik ya ce na yaka manzan Allah bayan gari da ruwa a hannuna na bishi da muka je ya barin da ruwa na a hannu ya je ya biya bukata ya dawo muka komo biya ba aiki da ruwa shar'anta aiki ko bayan gari ko wutsari a yi aiki da fogi da dutse za mu ce abin da yake na gogewa to in za ka yi ka su uku kuma ta ruwa ta zo kakka yi da karancin uku kenan dai daga uku iyawan bai ida ba kara shi dai ya zama mutuli ne magana kenan a samu mara na karshe an duba komai a jikin shi wannan shi ne magana ana sai wa haddasa ne an malik an ibn shihab an abi idris al-khawlani an abi huraira أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من تودى فليستنصر ومن استجمر فليوتر قال يحيى سمعت مالكا يقول في الرجل يتمدمد ويستنثر من غرفة واحدة أنه لا بأس بذلك شيوى أبن لك رواية أبو ركب labarin cewa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce duk wanda man tawadda wanda ya arwala falyastansir ya hatar kenan mana shaka ruwa ya hatar wa man istajmar wanda zai tsarki na foge kenan na dutse falyutir yayi wutiri ya zama to kenan mara kullum wa mu rike magana istijmar ya shar'antu kuma magana ta da ta zo mun bayana kan darasin mu na maganar masu ganin cewa kamar karanta abin da cikin risalata imam malik da risalata ibn abu zaid cewa sai an yi gama ruwa da dutse abin da ke tabbatacce kan istijmar kowanne zaman kashe ki kana iya yi da dutse kadai kana iya yi da ruwa kadai abu sananne yi da ruwa shi ya yi yi da ruwa ya yi amma yi da dutse ya halitta duk akan ala jawazi ne ya halitta in kai yayi sai manzo Allah ga ruwan zai bari zai kwanta muku halaka idan ka dauki abin da matsala amma akwai abin da shahara na hadawa duk da akwai wata ruwaya mara inganci wanda annabi sallallahu alaihi wasallama lokacin da ya je Quba yake sai mutanen Quba me ya kuke Allah ke ban ku fi rijalun ibnu tatahur kinna da ko a cikin Quba akwai wasu mazaje wanda suna son tsarki tsakaka sai ya ce me kuke Allah Allah ke ban ku son tsarki to ruwaya ta shahara muke ɗauka ana ake cata ta suka ina na tabi hijata alma muna bin foge tsarkin dutse da ruwa kai muna gama dutse da ruwa mu yi tsarki da dutse kuma da ruwa wani abin da muke shi sa Allah ke ban mu kuma ce gaskiyar magana ruwayar da ta kawo gama dutse da ruwa bata da inganci abin da ingancin sun ce inna nastanji bilma abin da suke su masu tsarki da ruwa da ruwa suka ba dutse ba kaji magana kenan na shine hihita tsarki da ruwa su ba bi ba suke gamawa kuma mu kiyaye da abin muke nan al'ada da aje dutsen kogi a cikin banda ake kwazo doka a kuma saka nan kaza zan tace Allah akwai banda ake wai Muhammad da Muhammad har da malamin saka ce duk banda ake su akwai dutse na ko na kogi Allah kiyaye ina matsala ce gaskiya amma yau da bai likitoci kuma ya zama likita ana san da akwai tsaron da akwai tsaron da kwarai shi ba haka da gaskiya ba ga ba aiki da biyu da da bana kai maka wanke kai ji da da naka ne amma ban da aiki na kowa da kowa kuma dai a takaice ba sharaɗin gamawa kuma abin da ya yi don su malamai suna cewa ma gama biyu shishigi ne masu kace don anan bai gama gama biyu shishigi ne ba sa ka ba ka yi ɗaya kuran sai cewa an wa ce ƙala ya haya sami'tu malikan iku na ji malik iya cewa iya magana cikin mutumin da ya tamada mai wastansir min garfatin wahida zai kurkure ya shakar da abu guda nasu ya zo zai ya kan sha annabi a dukkan annabi haka ya katawa ka ɗauko dama abin da ake so abin da yi ma ka ɗauko haka ka saura kidan ka ɗauko ruwa da hannaka saura ya ka ɗauki rabi ba shin ga ka zubi da sauran ya ka shaka ya ka hatar ke duk ɗauko da kai ka baɗan saura ciki an ga gumutsa ka kurkura ka zubi da sauran ya ka shaka haka za ka yi su shi ya yi ita ba da yin kuma mana babu da yin komi ta kuma su ganin ya raba dole ya kai wannan ka zo ka so shidda ba da yin komi haka ne وحدثني عن مالك ما ادري انه البخاري كان مسلم وكاو دي ابو دين غنتني وحدثني عن مالك انه بلغه ان عبد الرحمن بن ابي بكر قد دخل على عائشه زوج النبي صلى الله عليه وسلم يوم مات سعد بن ابي وقاص فدعا بوضوء فقالت فقالت له عائشه يا عبد الرحمن اسبق الوضوء فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ويل للعقاب من النار nan wannan ruwaya duk da hadisi na zamu ga anan akwai cewa akwai matsala ta amma da ruwaya tana da hanya kun tabbatar ta hadisi kun hadisi ya inganta kun kuma akwai hadisi marfu'i a surare da dama na wannan mas'ala Aisha radiyallahu anha Abdullah bin Abi Bakara ya shiga wajenta a mutuwar sa'ad bin abi waqas sai sa a kame abin arwalla to anan sai take mai kashe mana ya hattara ya abdurrahman asbigil wudu'a ka cika wanke gababuwa na arwalla shi cika arwalla kenan ka cika wuraren wanke wani arwalla kenan ka cika kanka saki akan su tace dani naji manzon sallallahu alaihi wasallama iya cewa wailun lil aqab min nar azaba ta tabbata ga wasu digadigai azaba wuta ta tabbata ga wasu digadigai na menene azaba dalilin rushin kulawa da diddigi ana wa mutane azaba dalilin rushin kulawa suna sakaki kan wanki diddigi magana kenan kina Allah yana azaba dalilin rushin kulawa da diddigi kina abu ne wanda mutane suke sakaki kan shi musu kulawa da wajen wanki shine kuma magana Qur'ana sai wa haddathani an Malik عن يحيى بن محمد بن تحلاء عن عثمان بن عبد الرحمن أن أباه حدثه أنه سمع عمر بن الخطاب يتودع بالماء يتودع بالماء لما تحت إذاره قال يحيى سئل مالك عن رجل تودع فنسي فغسل وجهه قبل أن يتمدمد أو غسل ذراعيه قبل أن يغسل وجهه فقال أما الذي غسل وجهه قبل أن يتمدمد فليمدمد ولا يعيد غسل وجهه وأما الذي غسل ذراعيه قبل وجهه فليغسل وجهه ثم ليعد ثم ليعد غسل ذراعيه حتى يكون غسلهما بعد وجهه إذا كان ذلك في مكانه أو بحضرة ذلك قال يحيى وسئل مالك عن رجل نسي أن يمدمد أو يستنثر حتى صلى قال ليس عليه أن يعيد صلاته وليمدمد ويستنثر ma ya staqabilu in kana yuridu an yusalli nan fiqi ce dai ta Imam Malik ana abin da yake maganar cewa Usman bin Abdurrahman ke bada labari ce baban shi ya bashi labarin Umar ya ji Umar bin Khattab iya arwalla ya sama labarin Umar dan hadisi makufin amma dina tabbata Umar iya arwalla ya tawada bil ma limata ta izaru nan arwalla ta zuba kamar ta tsarkaka iya tsarki iya tsarkaka iya tsarkake abin da kasan izarkin shi me nan karin nan kinaya ce me kasan izar al'aura umar kenan yana yana aiki da ruwa na ce dan imam malik ya kawo wannan ruwaya dan akwai wasu masu cewa umar bin khattab bai da istijmar iya inkarin tsarki da fogi sai imam malik ya kawo maka wannan ruwa kuma ta inganta umar bin khattab tabbas ya tabbata shi ma iya me ka ce kai tana ga mai ka cewa eh mana ke nace ga ke mai ka cewa suna ga Umar bai aiki mana bai daba da mana bai daba da ruwa ba he su mara ba he su mara ba he shi ke aiki da shi ke shi idan tabbata Umar iya aiki shi ma da ruwa kenan bai inkarin aiki da ruwa Umar iya aiki shi ma ta aiki da ruwa magana kenan yace Umar iya yin aiki da ruwa da abin da kasan izarkin shi kenan kan maganar kenan iya tsarki da ruwa shi ma dan bai inkarin magana da ake ta iya inkarin foge ba tabbata ba ka iya inkarin ruwa ba tabbata ba kenan iya fogen kuma iya iya da ruwa iya da kunne iya fogen iya da ruwa bai inkarin aiki da ruwa suka ci sai ya ya kace an wa malik tambaya su ila malikun a rajulun tawadda fa nasiya fa kasar wajahu qabl an yatamadmad ya ya kace an wa malik bin malik amma malik rahimahullah tambaya bin anas me matsayin mutumin da ya iya arwalla sai mance ya wanke huska kahin kurkura baki wanda zan kai yawan hukumin wanke huska shi ba ma bai kurkura baki ba yaya arwalla shi take awo gasar jira'ai kamar an gasar wajen hau ko kukun da ya zo he ya fara wanke hannuwa kahin wanke huska sai maimakon ya tartibu me matsayin arwalla wannan bawan Allah kenan maka tambaya biya ka malika mutumin da ya mance ya wanke ma'aikaci ya wanke ya wanke huska kahin kurkurar baki kasan a tartib ya an kurkure an shaka ake wanke huska ko to shi sai wanke huskar bai kurkure baki ba ko ka mutumin da ya tsallake huska ya fara wanke hannu bakin nan wannan mutumin yaya arwallar shi take sai ke ba da amsa imam malik rahimahullah yace amma allazi gasala wajahahu qabla an yatamadmad mutumin da ya wanke huska kayan kurkurar baki falil madmid wallahi da gasala wajahi kullun zai koma ya kurkure baki bai sake wanke huska kuma zai ci gaba da gaban huska dan nan menene sau a jan fikin malik bai ga cewa babu ka'idar tartib tsakanin farilla da mustahabi ko da nafi da sunna dan shi wanki kurkura baki sunna ne zamu ce bai kai ba rukuni farilla da wanki fuska kenan ba a ce ana ajera su shin shi sa kenan kurin zai wanki zai kurkura bakin he ya komo ya kurkure shi kuma ya ci gaba da abin da yake a wannan shi ba matsala komai haka ya bada amsa kan haka yace wala yudu ghusl wajhi bai wanki wala yudu ghusl wajhi wala yudu ghusl wajhi bai wanki sake wanki fuska yace wa amma allazi ghasala zar'ihi amma wanda ya fara wanke zira'in shi kabar waje yi kahin ya wanke huska ya fara wanke hannu ka ya tsalaka nan fali ya kasir waje hawo shi wannan zai koma ya wanke huska sun mulid gasar zira'aihi kuma ya sake wanke huskar zira'in daga baya kenan dan nan ne kenan iya magana tartibul fara'id a kowace arkan jiyar tun nan kowane farilla ne sai ya tsallaka wannan farda har wannan kenan sai ya koma ya wanke huska kuma daga baya ya wanke zira'in tukun ci gaba amma nan malamai na cewa nan kusan jamhur malamai suna cewa wannan ba wajibi ba ne abin da ya ne bai bata maka arwalla don kai akas misali ka wance huska ka shiga wanke hannu babu lahi ka komo ka wanke huska ka ci gaba da tsaya in kai haka baka bata ba amma na ga wa abin da na san a cikin tana alal istibab ne an yi so amma ba wajibi bane jera wannan abin kun balle gashi kuma akan mantuwa ne dole akwai masala kan tartib yace wannan magana da ya maka ta mance fara huskure baki aka haka har wanke huska da mance huska a wanke zara'i da maka wannan fatawa guda biyu ta a koma a wanke kure baki kuma da maganar a wanke huska a ci gaba a sake wanke hannu sai ta idza kana zalika fi makani aw bi hadarta zalika wannan in a wurin da kai arwalla ne kenan a wuri mana inda kake zamane a nan ne ya tuna ko kana cikin arwallan ne ake haka wannan abu magana kenan kenan ai yakan yi he bayan ka je masallacin masallacin zani he ka tuna ashe ka zanai ka je zakar sallah wannan daban ne kenan wannan daban ne ba wani magana wani wani hukunci da bayan ma da kai ya maka ne akan cewa in a wurin ne nan kamar da ramsa kanin ke cewa idan wa ka bar wurin kenan ba maganar wannan da yayi ne maganar tartibu ta yi ka wanke gaba ita kadai kun ga ci gaba ku shi markin bai ce kenan ya ka komo wata wata kamar kamar nan sun ya suke cewa in wurin ma'ana ya bushe shi kenan ko ya ka wanke ɗayan shi kenan ka ci gaba amma bai bushe ba ya sai ka sake duk da magana da mai kari gaskiyar magana haka ne in ka tashi ka bar wuri kullum za ka wanke wannan gaba da kamance kullum ka ci gaba kuma in ma a wurin ne dai mai magana ba wajibi ne ba kai wanda bai ba ta ba ta biyar Allah ba wanda bai sake wanke ba ba ta biyar Allah قال يحيى وسئل مالك عن رجل نسي أن يمنمد أو يستنسر حتى صلى نعم أما مالك تنبيه رحمه الله me matsayin mutumin da ya yi alwala ya mance kurkure baki ko shakarwa ko yatarwa ya mance sam sai bayan ya salla ya tuna qal laysa alai an yu'ida salatahu wal mudmid wastansir masu taƙabilu in kajin an yi salli kurin a nan ba maganar ya ce ba maganar ya sake sallah kun zai kurkure baki ya hatar ya shaƙa ya hatar saboda sallah ta gaba in iya yin sallah da wannan arwallah ke bai yin arwallah sallah shi kenan ba magana abu amma in yin san sallah da wannan arwallah ya yi saboda gaba kenan amma bayan ya tashi bayan sallah ya ƙare ba magana sai ya yi ya saka sallah don mu zauna kowa sani wannan abin daga cewa dama an san mustahabi ne ko sunna ce ta kurkuwa ko shakawa ba a saka sallah saboda baranta don wannan suna cewa ma wannan tartibin ko don gamna bai cikin rukusa rukuni da magana mai kari a cikin nasan qur'ani ya zo abin a jere kai shi in ba ka da ruwan ba mantuwa kullum mutum ya aure da aka ce ta tun daga wanke fuska wanke wanke hannu bakin wuyan hannu da shafa kai wanke gawa haka ya zo a qur'ani haka annabi ke aikace amma akan mantuwa shine kaka galla za mutum da ci babar wallah misali magana kenan sai wudu'an na'im idza qama ila salah arwallal mai barci in ya tashi kayan arwalla kai barci to yanzu kun gano kai sallah ya za'i وحدثني يحيى عن مالك عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا استيقظ أحدكم من نومه فليغسل يده قبل أن يدخلها في وضوئه فإن أحدكم لا يدري أين باتت يده manzan sarasa nake cewa idan stay kasa hadukum minomi idan ɗayan ku ya halaka daga barci فليغسل يده يوانكي حنش قبل أن يدخلها في وجهك هينك ساعة أتكن أبن أرولك كوانكي فإن أحدكم لا يدري أين باتت يده domin ɗayanku bai san ba hannunka a ina ya kwana na ma'ana cikin dare baka san hannunka ina taba iyawa ka susa ta kashi ko wani abin kazamta ka sa duk ka taba iyawa ka taba kenan wannan wani abu ne na tsafta na gudun ka yi aiki da abin da yake sa na cikin abin da mara kyau wannan kuma sunna ce yin hakan ko da hannun ba komi sunna ce kayan ka sa hannu a cikin makayin arwalla ka wanke hannunka su uku wannan ya kai wasu ka ɗauki magana da ake wannan na akan misali janaba al'adance mutane suke cewa ɗoka suke da aka ce wani an hana kan ba a yi ya suke ɗauka to dan an ce kaman akwai wasu malamai duk da Allah gafarta musu mace kusan ijma'i da mafi yawan malamai gabata suna kan cewa sa hannun bai bata ingancin ruwa sa hannu ko mai janaba ko a barcin ne dan mai janaba ko ka ta tashi da mace dan ka sa hannunka a cikin makayin a cikin makayin arwala matuƙa ba ruwan nan ya bace ba da hannunka ruwa iya nan mai sunan ruwa wata sunna ce ka bari barin wannan sunna ko mance ta bai ɗauke ingancin ruwa hatta mai janaba sukan cewa mutum misali wai wai ji a kuskure da moda wai jiran da zai ɗauko ruwa wai daga ya ɗashi da cika cikin ruwan da ko ruwa ɓaci haka dai suke tsammani tsammani suke wai mai janaba ya je ko ruwa a cikin tulu ko randa sai suke ta musa falidul ala ya tattalin ala wa kenan wai shi ko na falidul ala kayan kai janaba kai shirya ma abun wanka wai ba cewa ba wai dan mai janaba ya sa hannu a cikin ruwa ko a randa hannun shi ya taɓa ruwa lalace babu wani magana ba inda aka ta shari'a janaba abu ne mai zaman kanshi abu ne ce ma'anawiyan ba abu ne mai hissiyan a ce wani ga janaba ga ta dan misali ɗaya cikin matan shi ta yi wanka na janaba sai zo zai wanka da ruwa ta ce rasu lana ina janaba da wanka fa ita al'amma da janaba ruwa ruwa bai janaba ruwa ruwa janaba da wuce mata ita wata janaba annabi ta ruwa bai janaba ya ce mata kenan kai ba ruwa ruwa janaba sai dai ruwa in ya ba ci kurum sa hannu na mai jira ko mai barci a cikin ruwa bai ɗauke tsarki ruwa illa sunna ce ana so kahin ka sa hannun ka wanke su uku haka kamata ka yi iya mantuwa wani da bayan gito mutum ka ce ruwa ba shi a takaici wa haddasani an malik an zaid bin aslam أن عمر بن الخطاب قال إذا نام أحدكم متجئا فليتوضأ imam malik kibar labarin cewa umar bin khattab in yi barci iya cewa idan ɗayan ku yi barci a kwance ya arwallah duk da nan akwai matsala kan ruwayar amma dai na abin da zo kanta ke sai an yi barci a kwance ne kenan aka yi barci a zamanawa kenan akwai arwallah kenan ba arwallah kenan ko kenan ba ta arwallah kenan gaskiya akwai matsala ba haka bane ba wanda abin ruwa akwai matsala kanta ba dogara da wani magana kurin ba dogara da wani magana a ce sai in ma aka cahe in kaya barci a kwance ne ba inda aka yi barci sai muka bayani mu kai insha Allah kan magana insha Allah wa haddathani an malik an zaid bin an zaid bin aslam anna tafsir hadhihi al-aya zaid bin aslam iya daga cikin malamai magabata matabiya masu tafsiri wani daga cikin tafsirin jama'a yau ya ce faɗar Allah subhanahu wa ta'ala ya yi wallazi na amonu idza qumtum ila salati faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ila al-marafiq wa musawwi bi ru'usikum wa arjulakum ila al-ka'bayn yace anna dhalik idza qumtum min al-madaji yani an-nawm shi cikin tafsiri jama'a wannan ayar fadan Allah subhanahu wa ta'ala Allah kirama ya kuma su imani iza kuntum ila sala in kun tashi zuwa sallah to shi kike kenan tashi kenan in kun tashi daga barci za ku je ku yi sallah ya daukan tashi daga barci ne tunda an ce iya daukan tashi daga barci kurin dai nan asalin aya abin da ke jama'a malaman tafsiri kurin in za a yi sallah kuma a halin da babu arwalla ya ce ga abin da Allah ya ce kenan in za a yi sallah daga abin da Allah ke bukata in za a yi sallah kurin faghsilu wujuhakum ku wanke huskokinku wa aydiyakum da hannayenku hita ilal marafiq zuwa ga gwiwar hannu haka aka kaji aka ce alyad kurin haka aka kyale asalin hannu ne bakin wuyan hannu bakin bakin konye bakin ku'i bakin kuya wuyan hannu shi ake kira kurin alyad he an ce zuwa kaza a yanke hannun barawo ya yanke hannun shi ya kaza da hannu kullum ana da ake dibawa sai wani abu da bai in ya zo za a iya sa wancan abin da ya zo daga nan hannu sun sa nuna magana a ruwan da aka ce wanke wanke hannu hita ilm rafiq kenan tun daga hannu nan har zuwa gwiwa hannu nan yan uwa magana cewa ilm rafiq kenan nan a wajen arwalla akwai kurakwai da wasu ke yi in suka wanke hannu bakin wuyan hannu farkon arwalla in suka zo wajen farilla kuma su wanke daga wuyan hannu zuwa ƙasa a in ka zo wanke hannu sai ka tun daga yatsa za ka fara wankewa za ka zuba ruwa har zuwa gwiwa hannu baka ce nan ka tun daga a yanzu aka ce aliyar tun daga nan ala ce ku wanke hannayenku tun daga yatsa kenan zuwa gwiwa hannu ya ce kuma wamsahu bi ru'usikum kuma ku shahi kawunan ku wa arjulakum ku wanke kawahuwa suna da alaka da magana alkasar a wanke kawahuwa illa da ake magana shawa akan huffi ne kuma shi ma daban wannan yazo haka wata kira tana magana cewa wa arjulukum kinna kenan a wanke kawahuwa illa da ka'abain zuwa ga idan sau sai shi zaid bin aslam yake cewa anna zalika wannan magana idan kuntum salati kenan yace idan kuntum min madaji in kun tashi daga kwanciya in ku kwanta kenan ku tashi ya'ani annum kenan aka halka daga barci shi da ne ya tabbata gurin magana ya fasara ayar akan tashi daga barci dole ayi arwala ko magana kenan قال يحيى قال مالك imam malik iya cewa al'amur indana al'amari a wajen idan malik yana magana iya jin kenan a wajen a wajen kenan malamin madina a wajen mutanen madina sai mu abin haka muka isku shi la yatawadda min ru'afin wala min damin wala min qayhin yasib min jasad ba a arwalla ke abin da ke a wajen matabbatace a madina ba a arwalla dan habu dan kai habu haka wala min damin wala min qaym islam sadr haka ko jini ko mugunya dan sun zuba daga jikinka ba a saki arwallah kuma misali wannan magana baban zai ta ba dan akwai masu wannan fatawa masu wannan ra'ayin in jini ya zuba ko arwallah kai ko habu kai ta babu arwallah haka ruwa masa inganci kakan haka ruwa masa inganci to an kaje ma ka ajiye sai masa inganta ba cewa a saki arwallah dan habu ko dan ka zuba jini balle magana mugunya yace wala yatawadda illa min hadathin yakhruju min zakarin aw duburin aw naw imam malik yace babu arwalla sai in hadasi ne mace hadasi yace da ya huto daga zakari ko daga duburaka a ce zakari kenan akwai muzi akwai wutsari ko shi kuma magana mani ya wanka yace ko daga takashi kuma takashi a hudo kashi da iska a nomin ko kai barci kiran barci iya cikin abin da yake sa abu wa haddathani an malik annafi an ibn umar kana yanamu jalisan thumma yusalli wa la yatawadda ibn umar yana nafi iya iya barci a zamne kuma ya salla bi ba arwala nan kamar da yake fi imam malik mas'alar suna ga barci wanda ba bi nauyi ba abu ne sananne in wakunan za mu kai mu kawo in dai barci ya yi yauni mai sunan barci ko a ne ko a kwancikon ma ba wanda sai magana don kalma ta mutu da kakurin kan abin da yake bata arwala ko annon barci ya cikin abin da ke bata arwala wannan shi ne da a kuma ga zuwa da wata ruwa sahabbai a sun shin kori wata ruwa sai kaza kaza kuma sun sallah to sai kuma magana mai karhi akan mas'alar barci in dai mutum ya ji benin daga ba ce wani ka barci kun kake kadama kun sake abin shi mahi lafiya ka hana cikin magabata ne wani ke cewa bai a cikin masu ra'ayin sai an kwanta ce wata ran a juma'a a ran juma'a wani a kusan shi sai tusa sai ta kara sai ce malam zai sake arwala shi mai aka yarwala mai sake barci ne ya ce a ka hudu na mata a to kai kai kaka ne sai bai gurin ba ko ya ki ko shi ta yabi ba kullum sai ka to sai ka tutsa ne mai da wallahi shi ko da kunnan shi ya hudu suka amma ga da mata shi bai gurin kuma kuma kuma kuma kuma kuma kuma kuma zamane da shi zamane ke a zamane ke to haka sai kenan ko abin da ya layya shi mata da iya ra'ayin masa ganin kurum ya an kwanta daga nan to gaskiya ba gare inda ayi barci kurum ko ka ki wallahi ya lahiya kurum اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك السلام عليكم ورحمة الله وبركاته